Allah na alamu goma sha wasu da zamana shekara da biyu da ashirin da wasu lafiya wanda kuma ya yi da wasu da zarawa shekara da biyu da rubu da ashirin da biyar da shirya muna nan a zaɓo da matsalar da ma'ayyar da ba a da tijani wanda ke shahararwa a shan wata da kaduna tare da mutum shirin أبو الأنوار الإمام عقيم بن محمد صلى الله عليه وسلم محمد الجميع رضي الله تعالى عنه أي نشوف من رسول الله الأشقى يولا مقبول ولا نادي تشكيل إلا وجاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومجدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ايد لنا بهذا المحضر والتعطف بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باين الله ما سجل ما قواد سنن سدى عينه assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yau ma karatunmu zai ci gaba ne a inda muka kwana jiya a cikin wannan gagarumin littafin nan wanda ya tattaro yabo da girmamawa da kuma tadoda kyawawa na shugaban halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a bayan jawaban da suka gabata a jiya na cewar yahudu da nasara su ‘ya'yan Allah ne sannan kuma su masoya ne na Allah suna nufin annabi isa da kuma uzair Allah ya ce musu ba haka ba ne ni ba ni da ɗa ban aifa ba kuma ba aife ni ba amma in ku ’ya'yan Allah ne masoya Allah yadda kuke rayawa, me yasa Allah ke damƙanku in kun yi zunubai ya azabtar da ku a nan duniya, bayan kuma gingime min azabar da Allah ya tanada a kan ranar tashin alkiyama, ta yaya uba zai azabtar da ɗansa, ta yaya masoyi zai azabtar da masoyinsa. In dai ku da gaske ne ‘ya'ya ne na Allah, me yasa Allah ke azabtar da ku a kashe ku a ɗaure ku a ɗandana muku hukumomi mabambanta kaga wannan ya nuna cewa ku ba 'ya'yan Allah bane da awa ce sannan in ku masoya ne na Allah ai masoyi baya azabtar da masoyi masoyi kullun dadada wa masoyinsa yake ko ba haka bane kamar me yasa Allah tabaraka wa ta'ala kuna masoyan Allah amma kuma ana kashe ku a filin daga ana daure na daurewa a kama ku ku zama fursunonin yaki sannan kuna gama da hukumomi mabambanta shiryayyu daga Allah tabaraka wa ta'ala a nan duniya bayan abin da Allah ya tanada akan kuran tashi alkiyama kaga wannan maganar magana ce wacce ta fito daga gare ku amma ba tabbatacciyar magana bane ku dai mutane ne daga cikin bayi wa'inda Allah ya halitta dama Allah tabaraka wa ta'ala da ya halicci bayi sai ya kassama bayin gida-gida kowanne da matsayinsa, wasu a wajensa annabawa ne ba manzanni ba, wasu a wajen Allah annabawa ne manzanni ne, wasu a wajen Allah mala'iku sunansa su ba ma sun saɓon Allah ba, wasu kuma daga cikinsu kuma sahabbai ne, wasu waliyan Allah ne, wasu muminai ne, wasu kuma munafukai ne, wasu kuma kafirai ne. ku dai halitta ne daga Allah daga abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta saboda haka ku bayan Allah bane sannan kuma da'awarku na cewa ku ‘ya'yan Allah ne, masoya Allah ne yadda kuke rayawa, ai, yana iya yiwuwa wata rana a samu ƙiyayya daga cikin ‘ya'ya, wasu ‘ya'ya makiyan iyayensu ne, kamar yadda muka fara faɗa a jiya, wasu matan ma su ma makiya ne ga mazajensu, alƙur'ani ya gaya mana. Da saboda haka, ashe kenan kasancewar ku ƴaƴa na Allah tabaraka wa ta'ala a rayawanku wannan kwata-kwata ba dalili bane ko ba ƴaƴan Allah bane ko bayi ne na Allah tabaraka wa ta'ala amma shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama bawa ne na Allah shugaban bayin Allah masoyi ne na Allah shugaba kuma na masoya Allah gaba daya Allah bai da bawa a wajensa cikakke wanda wani abu bai raguwa cikin bautarsa ba in ba annan Muhammadu ba. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala bai da masoyi a wajensa wanda ya cancanci dukkan soyayyan Allah tabaraka wa ta'ala in ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To saboda haka yana iya yiwuwa gaba da kiyayya ta kasance a cikin abin da ya shafi mana a a a a aihuwa ita banuwa mana kasancewar mutum ɗa yana iya yiwa ya zama makiyin babansa yana iya yiwa ya zama makiyin babansa ashe in ku ƴaƴa ne na Allah to lalle ku makiya Allah ne domin anyan da Allah ya dora ku a kanta ba ku bi ba kuma shi Allah tabaraka wa ta'ala tunda ba ku bi wannan anyan ba ai shi kenan azaba zai muku tun daga nan duniya sannan ya muku azaba ran tashi alkiyama in an gamu da shi ko ba haka bane in ku ƴaƴa ne na Allah na gaske ma yadda kuke faɗan ma me yasa kuke yi wa Allah tarayya me yasa kuma kuke saba wa dokokin Allah me yasa kuke saba wa murnin Allah me yasa Allah zai ce ayi ba ku yi ba me yasa kuma zai ce a bari kuma ku bari ba kaga kenan dai wannan dan ma a bangaren ma ubuwa bai azzaka mana ubuwar ubansa ba ma bayan tana Allah tabaraka wa ta'ala lam yalid ne wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to saboda haka yana iya yiwuwa wata rana da ya zama makiyin babansa kamar yadda wata rana yana iya yiwuwa mata ta zamanto makiyar mana mijinta amma wala yasiu an takuna adawatun ma khulla ba zai inganta ba ne kwata-kwata ba taba yi ba kuma ba za a yi ba a ce adawatun kiyayya gaba an ta kuna ta kasance ma kullatin tare da badadantaka ba ma'ana tsakanin badadi da badadi ba gaba ba kiyayya an gane kenan ko wani matsayi ne wanda in mutum ya kawo babu maganan gaba da kiyayya kuma tsakaninka da wannan mabocin matsayi din ma'ana tun lokacin da Allah ya riƙe annabi Ibrahim zan badadin za wani abu na ƙiyayya ko daidai da ƙwayar zarra bai taɓa giftawa zuciyar annabi Ibrahim zuwa ga Allah ba. Bai taɓa kokanto a cikin Allah sakan ɗaya ba, bai taɓa kokanto a cikin aikin Allah sakan ɗaya ba, bai taɓa gahana ga barin ambaton Allah sakan ɗaya ba, kuma bai taɓa jin wani abu mai ɗaki an gane kenan ko har ya ji ɗakinta cewa ɗakinta ta Allah ne ba a bai taba ji ba saboda bayan Allah da suka kawo irin wannan matsayin sukan kai makamin da zuma da madaci a wajen su duk ɗaya ne in dai daga Allah ne an gane ai ko da zuma da madaciya duk ɗaya ne a wajen su saboda me daga masoyin su abin yazo da Allah masoyinka in ya ma kyautan zuma ya kake jin sa daɗi iya ma kyautar maɗaki ba su bayan Allah in masoyinsu ya musu kyautar maɗakiyan nan wato jinta suke kaman sama ba su taba bambanta tsakanin zuma da maɗakiya ba ce za rayuwarsu in akwai Allah in ma babu ma Allah an gane kenan ko kamar annabi Ibrahim kenan shi yasa baya damuwa kwata kwata shi yasa ko da aka sa shi a majajjawa za a jefa shi a wuta mala'iku sun zo ki ba su ban dukata wajen ku jibrilu ma yazo ce kai ma ba ni bukata a wajenka yake wajen Allah nake ta in a wajen Allah ne sanin Allah da halin da nake ciki ai ai shi ne ai ni zan ce masa ai ina bawa na Allah Allah zai aikata wani abu a kaina a ce sai na tsaya wata wata sai na nemi taimako wani Allah kuma bayan Allah shi zai aikata abin a kaina ni na ruwana kuma yadda ya so ya aikata da na sallama wa man yuslim wajahu ila Allah fa huwa muhsinun ba wanda zai zo maqamul isan sai wanda ya miƙa zuciyarsa ga Allah Allah yadda yake so da shi saboda haka kiyayya gaba baya giftawa a makamin badadantaka kwata-kwata ko so daya ba taba samun wannan ba shi yasa ba taba samun irin wannan giftawa tsakanin annabi Ibrahim da Allah ba ba taba samun irin wannan gilmawa tsakanin annabi Muhammadu da Allah tabaraka wa ta'ala ba saboda me annabi Muhammadu khalilur rahmani ne shi ma annabi Ibrahim shi ma khalilur rahmani ne saboda haka babu adawa tsakanin wannan makami na badadantaka ko sakan daya babu fa idan shi yasa kenan ma je tasmiyatu ibrahima an gane ambaton annabi ibrahima wa muhammadin da annabi muhammadu alaihi salamu amince tabbata gare su bil kullati da badadantaka shi yasa ma a annabawa da manzanni ba wa'inda Allah ya ambace su a matsayin badaɗe sai dai annabi Muhammadu da annabi Ibrahim alayhi salam saboda wani irin soyayya da ke tsakaninsu da Allah da wani irin biyayya da ke tsakaninsu da Allah da wani irin sallamawa da ke tsakaninsu da Allah da kuma wani irin mana wato miƙa wuya ga Allah tabaraka wa ta'ala har ya zamanto babu sauran kokanto kwata-kwata tsakaninsu da Allah tabaraka wa ta'ala dama Allah na tambaya afillahi shakkun fadir samawati wal ard wai akwai kokanto a cikin Allah ne Allah dama akwai kokanto a cikin sa ba shi ya kaji sammai ba ba shi ya kaji kasai ba ba shi ya kaji kowa ba ba shi ya kaji komai ba to menene na kokanto kuma a cikin Allah tabaraka wa ta'ala ai Allah babu kokanto a cikin sa bin kifayi ma wato dalilin kiransu da fadaɗan Allah saboda yankewar annabi Ibrahima da annabi Muhammadu gabanin kowa gabanin komai ilallahi zuwa ga Allah. Annabi Ibrahim ya yanke da halitta zuwa ga Allah. An gane ai, shi ma annabi Muhammadu ya yanke daga halitta zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Shi annabi Muhammadu wato yankewarsa ga halitta baya misaltuwa. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da wani wani saura ko yaya take ma an gane na karkata zuwa ga halitta ko da kwaya daya babu babu sai dai Allah tabaraka wa ta'ala haka Allah subhanahu wa ta'ala ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ah in ba domin yankewa zuwa ga Allah ba ina zai yiwu ma'aiki alaihi salatu wassalam ai kwana 60 a gidan manzo Allah ba ɗora sanwan abinci mai kek ba, abinci kowane iri, dambu ne, fatai ne, kowane irin abinci ba da ake ɗanɗana irin wannan ba ɗaura shi ba, sai dai baƙin ruwa da kuma dabino. Amma a wannan yanayin, duwatsu suka nema daga gare su, su zama zinari da azurfa ga manzon Allah, amma maza Allah bai waiwaya ba, bai karkata ba, ba shi da bukatansu saboda menene Allah shi ne bukatan annan Muhammadu. Ka san irin wannan yankewa ga halitta ta kai matuƙa, ko ba ta kai ba, in ba domin yankewa zuwa ga Allah ba, zaɓi Allah ya baiwa manzon Allah. Ka zama annabin Allah bawan Allah ko ka zama annabin Allah bakara ce wanda kake so. yake na zaɓi in zama annabin Allah bawan Allah ba ba sarake ba. A, da Allah wannan yankewa, ai ya kai mutukar yankewa, an gane yi ko? Kaman kai ne ka yi karatu misali, an gane ganin ko, ka zama duk abin da za ka zama a ɓangaren ilimi, sai ka dawo ƙasarka, sai gwamnati ta baka zaɓi, ka zamanto ɗalibi hadimin ƙasa, da ka zamanto ɗalibin da za a bai wa kujerar minista ko kaza ko kaza wanda kake da na zaɓi in zama ɓangaren ɗalibi mai hidimtawa ƙasa ba ruwana ba za a kalle ka ba me amfanin shekarun da ka ɓata kana neman ilimin nan amma kuma an ce ga kujeran mana mana romo da dage dage ka ce ba ka so ka fi so ka tsaya a can ai a kalle ka da yawa ko za a ce to lalle kam a cikin miliyan ɗaya da irin kare kam dai san yi da gaske to annan Muhammadu ya yankewa halitta gaba ɗaya yankewa zuwa ga Allah shi ne mana wa tabattal ilaihi tabatila ka yanke gabarin halitta gaba ɗaya zuwa ga Allah matukar yankewa kuma annabi ya yanke gabarin halittar Allah gaba ɗaya shi yasa Allah ya zaɓe shi mai da shi fadaɗinsa wa waqabi hawaiji ma alaihi da kuma tsaidawan bukatunsu ga Allah tabaraka wa ta'ala shi annabi Ibrahima bai taba bukatar da bukatarsa zuwa ga wani bawan Allah ba, a'a sai dai ya bukaci bukatarsa a wajen Allah ba wajen halitta ba. Shi ma sayyiduna Rasulullahi bai taba bukatar da bukatarsa zuwa ga menene wani halitta ba sai dai Allah tabaraka wa ta'ala. An gane kenan ko sai dai Allah tabaraka wa ta'ala. To wannan tsayar da bukatu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shi ma matsayi ne wanda da su Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓi manzo Allah da Annabi Ibrahima da kasancewarsu badaɗai na Allah tabaraka wa ta'ala ko kai a yau a wannan zamani ka zamanto ka yanke daga halitta zuwa ga Allah ka tsayar da bukatunka gaba ɗaya zuwa ga Allah ba gabarin halitta ba ai kai a wannan zamanin ba ƙaramin waliyin Allah bane ne a wali ne ka yi ai ka tara wasu sifofi na walitta ka zama ba ka da sauran bukata zuwa ga halitta ba ka bukatan gishirin miya wajen halitta ba ka bukatar magin miya wajen halitta ai Allah yana nan baya bacci baya gangadi kai kuma bakonsa ne a nan duniya kuma Allah nan mawadaci ne ya zai iya kawo ka duniya ya san ba ka da ƙarfi ba ka da dubara ba ka da katabus ba ka da wayo ba ka da komai la ilaha illallah kuma ya tozarta ka ya wulakanta ka Allah ba zai maka wannan ba ka fahimci wannan sai ka tsaya a babu lahi a kofar Allah dindindim kawai ai wannan wani bangare ne na walittaka da yardan Allah tabaraka wa ta'ala ina ba da fahimta in babu nau'in walitta haka ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ina ba da fahimta balantana yadda farashi ya auhawa a yanzu kowa yana kallon yadda farashi ya auhawa a yanzu nan kowa tallafi yake nema amma ka zama baka neman tallafin alitta sai dai tallafin mahalicci an gane kenan ko wannan ba karamin matsayi bane kuma dole ne a samu mutum musulmi ya ɗanɗani wani abu daga cikin irin waɗannan halaye da ɗabi'un an gane ko kar ka manta da Allah da ya kawo ka duniya a'a Allah ya riga maka alƙawari wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin huwa Allah ya shirya masa komai a duniya babu wanda Allah bai shirya masa ba sai dai wanda bai gane ba wani sufi an ce masa farashi ya hawa yace to in farashi ya hawa sai menene menene to in farashi ya hawa a hawan farashin ya sa Allah ya janye alƙawarin da yake zai mana wa ma min dabatin fil ladhi al illa ala la rizquha Allah ya janye Allah bai janye to tunda Allah bai janye ba farashi da wa hawa mana Allah kuma ya ci mu da kuma ciyar da mu kuma an gane ai ko wani bawan Allah sufi an kawo masa kuka cewa yanzu farashi ya hawa cin kasuwa as'ar mana ma'aune ya yi tsada ya ce alaikum bil istifar ku koma ku yi ta istifari mana wa kuntu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yusri as-samaa alaikum midraran wa yamdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum wa atwara sadaka koma yin istifari mana farashin sai sauko ta isa bata sauko ba fari ma in an yi fari aka yi istighfarin ruwa na zuba balantana farashi in yi a hawa a yi istighfari mana gani in bai sauka ba sai ya sauka an gane ko babbar matsalar wani lokaci a ƙasar na rashin haɗin kai talakawa talakawa ba mu da haɗin kai su manyan da muke ganin na a saman kansu a ɗeki da pdp da menene ɗin app ko npp ne ko mai sunanta apc ko wallahi abu ɗaya ne ɗan juma ne da ɗan jummai kaka tsammani wani abu ne daban an gane kenan ko duk fatin ɗaya ne an gane ai ko kawai ana mana alaye ne alaye ake mana an gane kenan ko ƴan wancan fatin su ne a nan kaga wannan a yau a nan gobe kuma ka gan shi a can gata kaga wannan ya dawo nan kitta kaga wancan ya koma can an mai da mu kwallo a filin kwallo ana tabga mu malam mun kasa gane inda muke mu dawo mana mu haɗa kai mana rana ɗaya da za mu haɗa kai rana ɗaya bayan sallah mu ce to yanzu duk abin da ke faru a ƙasar nan ya ishe mu kowa zai azumi kwana uku istighfari dubu ɗaya salati annabi dubu ɗaya la ilaha illallah dubu ɗaya Allah ya magance mana matsalar nan abin da ke damun mu a ƙasar nan in daga Allah ne Allah ka ɗauke mana in ko akwai hannun wasu Allah ka yi mana maganin su duk talakawan Najeriya mu haɗa kai mu yi wannan kwana uku mu gani in ba samu canji ba wallahi sai mun samu canji wallahi wallahi sai sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama amma an hana mu haɗin kanmu an gane kenan ko amma da za mu haɗa kai Najeriya gaba ɗaya musamman arewa tunda ita ta fi mana danna wa danja ba inda ake kunna wa danja irin arewa to talakawan arewa mu haɗa kanmu mana an gane ko mu gwada yin azumin kwana uku tunda manzon Allah ya gaya mana addu'ar mai azumi karɓaɓɓe ne ko ba karɓaɓɓe ba ne mu yi azumi kwana uku mu yi istighfar dubu dubu salatu annabi dubu dubu la ilaha illallah dubu daya kowane musulmi zai iya wannan ba san cewa ya saukoki ba ba ko zai iya sauka ba amma kowane musulmi a duniya zai iya kanta istighfar dubu zai iya salatu annabi dubu zai iya yin la ilaha illallah dubu daya da niyyar Allah in zunubanmu ne ya sa ake ɗanɗana mana wannan Allah mun tuba ka yafe mana ka sauya. In daga gare ka ne wannan bala'i Allah ɗauke mana mun tuba. Amma in abu ne shiryayye, an gane shiryayye da haɗin gwiwar wasu da su ake haɗa kai ake ganawa talakawa azaba ake gasa musu gyaɗa a hannu irin wannan to Allah ba mu san su ba masu shiriwa Allah shirye su wanda ba za su shiriwa ba Allah darkace su mu gani wallahi sai mun samu canji sai mun menene wallahi sai mun samu canji amma mu talaka an hana mu haɗin kanmu an gane kenan ko eh an hana mu haɗin kai saboda menene ba a so mu sha inuwa ne ba a so mu sha inuwa an gane kenan ko sai suka tura talakawa rana amma a ranar sai ka dan kunna musu fanka da Allah fanka a rana ne za ta yi abin da ke faruwa kenan ba an tura talakawa rana wai kuma duk da haka sai ka kunna musu fanka fankan zafi rana rana jiki a tsamame a juhu a tsamame ya za ka yi kai da kake da Allah mu koma wajen Allah mana wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu mu koma wajen ubangiji mana mu miƙa wuya ga Allah mu kankan da kanmu ga Allah mana dan Allah in ba dan talakawa ba billahi illazi ba mai kuɗi da zai rayu lafiya a Najeriya Allah na daga kafa ne an gane saboda talakawan nan saboda talakawan nan wanda ka talaka hada kai ai ta addu'a wallahi sai an gama bida babu abin da zai hana ba gama bida ba Allah kuma ya ba mu bida daga gare shi saboda haka annabi Ibrahima da annabi Muhammadu sun tsaye da bukatunsu ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba su taba neman bukatuwarsu a wajen wani Allah tabaraka wa ta'ala ba kuma a nan annabi ya ajiye mu annabi ya ajiye mu wallahi komai mu nema wajen Allah hatta kishirin niyya ka nema daga Allah haka annabi ya bada hadisi hatta kishirin niyya ka nema a wajen Allah Allah zai bayar zai bayar wadda haka komai mu nema a wajen Allah tabaraka wa ta'ala yana nan da shi na'am wal inqita da kuma yankewa na annabi Ibrahim da annabi Muhammadu amman duna gabarin wani abu kuma bayan Allah duk abin da ba Allah ba annabi Ibrahim ya yanke ma wannan abin ko duk abin da ba Allah ba annabi Muhammadu ya yanke ma wannan abun shi yasa taken manzon Allah ma kana rasulullahi yazkurullahi fi jami'i ayanihi a kowane lokaci annabi san kuma sai zikirin Allah zikirin Allah aikin annabi kenan kullum yana zaune zikirin Allah yana tsaye zikirin Allah yana kwance zikirin Allah yana cin tafiya zikirin Allah a kowane hali annabi ambaton Allah yake yi kai ma talaka yau kar ka yadda ba ka da kuɗi ba ka da zikiri a'a me ya faru haka ka zama ba ka da kuɗi ba ka da zikiri kar ka yadda da wannan in ba kuɗi ka zama kana da zikiri a kan ɗinka an gane karatu na ehe kar ka mu talakawa kar mu gafala daga zikiri lokacin da masu kuɗi suke ƙididdiga biliyoyi a account ɗinsu na cikin gida da na wajen gida mu ma mu zamanto mu ma accounting ɗin zikirin Allah an gane kenan ko biliyoyi a account ɗinmu da Allah wa zai bi juna farin ciki wanda ya kalli account ɗinsa ya ga zikirin Allah ya cika wani kuma ya kalli account ɗinsa ya ga daloli sun cika wa bi kowa murna yanzu da ni da kai mu mutu mana wane ne arzikinsa zai bi shi inda zai je waye kuma nashi zai tsaya daga nan ai mai daloli yana mutuwa shi kenan dama da ta shi kenan alhaji aje lafiya eh ka gaida munkaru da nakiru ka san me zaka ba su amsa ba ruwa na ni yawan san ka ba kai ka sani kai ka tara ni yanzu ba ruwa na an gane kenan ko canjin ownership za a yi kawai bayan wani lokaci canjin ownership za a yi an gane kenan ko za a cire sunan alhaji kan kamfanin a ce yanzu ya zama na yaya ko an saida ma wani yanzu ya canza sunan kudaden ma yanzu sun canza mai su yanzu ba na alaji bane yanzu na magada ne kowa sai a bashi nasa amma za ki ruwa zikirinsa yana nan lokacin mutuwa yana nan in ya je kabari yana nan in ya tashi zikirinsa na nan har cikin aljanna zikirinsa na nan ashe ba ma galewa ne mu ne masu kudin mayu matsalar ce ka zamanto ka salalle ba ka iya zikirin Allah ba ka iya iwa annabi salati ba ka iya istighfari shine matsalar kawai saboda haka kar mu yarda da wannan mu zama da'iman muna ambatan Allah muna ambatan manzo Allah saboda haka annabi Ibrahim da annabi Muhammad sun yanke zuwa ga Allah gabarin dukkan abin da ba Allah tabaraka wa ta'ala ba wal idrak da kuma kauda kai shine al idrak ma'ana al i'rad kauda kai annabi Ibrahim ya kauda kansa gaba daya anil wasa'idi gabarin wasu tsotsa wal asbabi da kuma dalilai an gane kenan ko annabi ibrahim sun kau da kai gaba daya gabarin wasu tsotsa kuma gabarin kuma dalilai an gane kenan ko akwai asbabu akwai alwasa'iku daga cikin alwasa'iku babanka mamanka wasa'iku ne na zuwanka duniya a gane wannan babanka wasiƙa ne na zuwa duniya, mamanka ma wasiƙa ce ta zuwa duniya, domin ba dan baban da maman ba, an gane karatu na da baka zo duniya ba. Ina ba da fahimta, Allah ya da dama ya kawo ka duniya, amma ta wannan anyan ya so. An gane, kaga wannan wasiƙa kenan. Al'asbabu kuma shi ne dalilai da ke sa ka mallaki wani abu, ko ta hanyar noma, ko ta hanyar kasuwanci, an gane aiko ko ta hanyar aikin gwamnati da sauran abubuwa na sana'o'i da wasu abubuwa makamantan irin wayannan wayannan ana kiran su al-asbabu domin in babu su an gane kenan ko akwai abubuwa da yawa wani ba su faru ba sai da asbabu amma fa waɗannan asbabu dole ne amma ba a imani da su duk mutumin da ya itikadi da sababi yanzu ne ya zama kafiri an gane kenan ko ehe yanzu ne ya zama kafiri wallahi tallahi in ba dan sana'an nan da nake yi ba ai da yunwa ya kashe ni wa ya gaya maka cewa yunwa sai ya kashe ka wa ya gaya maka tsuntsu wace sana'a yake yi tsuntsu wace sana'a take yi Allah bai kashe ta ba sai kai an gane ko dabbobi da daji wata sana'a suke yi me yasa Allah bai kashe su ba suna nan suna rayuwa kuma rayuwa mai daɗi kuma to da ka asbab dole ne amma ba a itikadi da su cewa ai dalili kazan nan shi ya bani Allah ne dai baka dai Allah shi ya baka an gane kenan ko shi ya baka to su wa'annan annabawa sun kauda kai gaba ɗaya gabarin wasu tsotsa kuma gabarin kuma dalilai an gane yi sun kau da kai gaba ɗaya gabarinsu an gane saboda tsabar karkatuwansu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa baiwan Allah in ya bayar ba a tambayan dalili malikul muluki iza wahab la tas'aluna ani sabab sarkin sarakuna Allah mamallakin sarakuna gaba daya iza wahaba in ya bada kyauta to za ruwanku la tas'aluna kar ku tambaye tambaye ani sawayya aka yi yaya aka yi na ruwa la da ya aka yi inna ma amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakunu kai Allah in ya zo bai faru kawai sai ya ce abu ya faru kawai sai ya faru saboda Allah in ya bada baiwa ba a tambayan wai yaya aka yi abu kaza yayi kaza a'a ba ruwan Allah da wannan ba ruwansa saboda haka yankewa da barin asbabu da wasa'iku wannan shine marifa dukkan arifi yana yankewa ga barin alwasa'iku kuma yana yankewa ga barin al'asbabu saboda alwasa'iku da al'asbabu an gane kenan ko su ma alittu ne irin ka kuma muradin Allah da kai shi kai kawai ruwan Allah abinda Allah ke muradi da kai ya zamanto baka san kowa ba sai shi abinda Allah ke bukata da kai kenan kawai shi yasa wato arifi yakan zamanto kamar alƙalami ne shi alƙalami da Allah me me me hikimansa me wayonsa me dubararsa me iyawarsa yana da shi ne ba shi da shi ko ba haka bane shi dai alƙalami ba ruwansa yadda aka yi da shi aka yake kasancewa kawai to ka zama bawan Allah wanda sai yadda Allah ya yi da kai an gane kenan ko sai yadda Allah ya yi da kai shi yasa bayan mutum ya askar yadda ya samu usuli ana buƙatan ya zo ya tsaya ya dukuwa kan Allah kar Allah ya saukar da shi daga wancan mukami da an gane kenan ko ya dawo ila ta'annusu bil awali ma'ana ɗaya ne kewa da halittun da ya bari kai da ta riga ta bar halitta an gane kenan ko yanzu kuma ka dawo dumu dumu cikin halitta kuma ba a bukata sai yasa ake bukata ya yawaita addu'a irin su addu'o'in nan da suke kawa Allahumma haqiqini duka taqiqa yaskutun nasaba wa ba. Allah ka sanar da ni matukar sani da kai an gane sanarwan da ni in na santa yuskutun nasaba wa ba. atta na taba babana mamana wana ƙanina kawuna baffana kakana ya zamanto duk sun zube a idona an dawo bana ganin kowa sai kai warruta da dukkan martabobi ya zama wannan gwamna ne ni ba mana ni ban san su ba kai na sani kawai an gane ai ko zuwa ƙarshen irin wannan addu'o'in saboda a samu tamakkuni a wajen a samu tamakkuni sosai ka zamanto kana rayuwa cikin yanci kana rayuwa a cikin hurriya a cikin yanci domin da shi ne wanda bai da sauran ta'alluki da halitta sai Allah shi ne da amma bawa wanda yake da sauran waiwaye zuwa ga halitta har yanzu dai bawa ne da sauran aiki a gabansa to da haka yankewa kau da kai ga barin wasita da kuma dalilai shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe su suka zo badadansa auli ziyaratin iktisas ko kuma saboda karuwan keɓantattun darajoji minu ta'ala daga shi Allah madaukakin sarki lahuma ga annabi Ibrahim ga annabi Muhammadu Allah tabaraka wa ta'ala ya dade su ya kare su da wasu keɓantattun darajoji daga gare su zuwa gare su wa kafiyu astabi'i indahuma da kuma wasu koyoyyu lutufofin Allah tabaraka wa ta'ala a wajen annabi Ibrahima da wajen annabi Muhammadu Allah ya koya wasu lutufofi wanda ba wanda ya san su, wannan lutufofin in ba Allah ba in ba su ba, ba wanda ya so da nan lutufofin, to Allah ya koya wasu asirarai na lutufofi tsakaninsa da annabi Ibrahima da kuma annabi Muhammadu. Don Allah in ba kafiyun altashi ba, ɓoyayyen lutufi irin na Allah zuwa ga annabi Ibrahim ba, an gane ko Jibril ne bai bayyana gabansa. an gane karatu na ko jibrilu ne ba ya bayyana a gaban annabi ibrahim ba yake magana da shi ba dan Allah makamin da mutum zai kai ya kakkaɓe jibrilu wasa ne in babu in babu khafiyul altashin nan da ake magana wasu boyoyin lutufofi ka ganin shi ma jibrilu nan yanzu fa an gane kenan ko ana sanar da shi an gane wasu khafayal alqahi tsakanin shi da Allah wanda shi jibrilu ma bai sani ba yanzu ana gawa jibrilu ka bar ganin ka da kusanci da Allah muna da wani kusanci tsakaninmu da Allah da kai karan kanka baka san ya abin yake ba an gane kenan ko shi yasa da Allah ka tashi bana bukatan ka an bana bukatan taimakon ka ko ma gefe dala daga baya turul bai mamaki abin da ya biyo ba ba mutumin da ya kawo masa dauki amma yake baya bukata amma ko da kashe kuma ga abin da ya faru da shi ba zai mamaki ba ce kai wa'annan annabawan wa'annan manzannin akwai wasu abubuwa tsakanin su da Allah da ko mu mala'iku ba mu san shi ba ba abin da annabi ya faɗa kenan li waqtum ma Allah ina da wani lokaci tsakanina da Allah la yas'abuni fi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun komin isan mala'ika komin isan annabta annabi ta ba wanda ya isa ya suba da ni a cikin wannan lokacin an gane lokacin an wuce mala'ika an wuce nubuwa gaba daya an wuce risala daga ni sai Allah kawai. To shi ma annabi Ibrahim yana da irin wa'annan lokutan tsakaninsa da Allah, yana da irin wa'annan lutubogi ɓoyayyu tsakaninsu da Allah tabaraka wa ta'ala. Shi ya sa ma dai Allah ya zaɓe su ya mai da su badaɗansa. Wa ma kalala bawaɗinan ma da abin da ya garwayi zukatar annabi Ibrahim da zuciyar annabi Muhammadu min asrari ilahiyyati na daga asrarar Ubangiji ta kansa. wasu abubuwa suna da na asirin Allah ya garwayi an gane annabi Ibrahim tsakaninsa da Allah irin wa'annan asrare na Allah ya garwayi baɗinin manzon Allah da Allah tabaraka wa ta'ala ya garwaya an gane akwai wannan asrare boyayyu wanda ya garwayi zuciyar manzon Allah tsakaninsa da Allah tabaraka wa ta'ala wanda ba wanda ya san abin yake sai da Allah tabaraka wa ta'ala yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Ubangiji na ya mun wayi, an gane kenan ko ya mun wayi wasu ilimai guda uku. Ilimi na barko ya ce na yaɗa ma'awamu da hawasu, na ko yaɗa. Ilimi na biyu kuma ya ce in yaɗa ma hawasu amma ban da awamu. An gane kenan ko annabi ya san da hawasu waɗannan ilimin. Ragowar ilimin kuma yake wannan ni ya keɓance ni tsakanin na da Ubangiji na kawai. In na ce zan sanar da ku wani abu daga ciki ba za ku ƙara yadda da ni ba. Ba za ma ku iya ɗauka ba ne ma gaba ɗaya. Ba za ku iya ɗauka ba ma. Saboda ne wasu abubuwa da ya karwi baɗinin manzo Allah daga cikin asirarai na Ubangijin ta kansa. Ba zai faɗu ba. Ba zai faɗu ba. Allah kaɗai ya sanya abin yake sai su karan kansu. Don wannan nema Allah ya zaɓe su ya mai da su badaɗansa. na'am wa maknunu ghuyubihi da kuma wasu koyoyin abubuwa na gaibobi na Allah tabaraka wa ta'ala wa ma'rifati kuma tsantsan sanin Allah tabaraka wa ta'ala da wannan Allah ya zabe su badadai au ko kuma dai listisfa'i domin zaben Allah lahuma gare su Allah ya zabi Annabi Ibrahima ya zabi Annabi Muhammadu da wanda ya mai da su badadai ko ko saboda menene tsarkin zukatarsu wasfa'i qulubihima da kuma wasfa'i qulubihima da kuma tsarkake zukatarsu amman siwa gabarin wani Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya tsarkake zuci annabi Ibrahim da zuciyar manzo Allah gabarin dukkan abin da ba Allah ba hatta har sai da ya zamanto lam yukhalilhuma hubbun li ghairihi hubbun wani soyayya li ghairihi ga wani Allah lam yukhalilhuma bai taba cudanyan zuciyar annabi Ibrahim da zuciyar annabi Muhammadu ba son wani Allah an gane bai garwayi zuciyar annabi Ibrahim ba kuma bai garwayi zuciyar annabi Muhammadu ba babu sai dai soyayyar Allah tabaraka wa ta'ala wali haza saboda wannan nema qala badun sashin malamai suke cewa al-khalilu ma'anar badadi malla yattasi qalbuhu li siwahu shi ne wanda zuciyarsa lam yattasi bai yalwatu ba lissuwa ga wani Allah tabaraka wa ta'ala ba an gane wanda zuciyarsa yanzu da za a dauki gero a jefa a zuciyar geron bai da wajen zama a zuciyarsa zuciyar ya cika da son Allah shine ma'ana al-khalilu wanda zuciyar ya cika da son Allah har ma zuciyar ba wani ya- ba gun yalwan ko da ƙwayan zarra ma a cikin wannan zuciyan da za a jefa ƙwayan zarra zuciyan bai da wurin zama a cikin wannan zuciyan saboda me son Allah ya cika gun fam an gane ai ko wacce ya sa ma Allah ya ambace su ma da badadai saboda menene wani Allah bai da wurin zama a zuciyarsu kwata kwata kawai sun riga sun mika komai nasu ga Allah tabaraka wa ta'ala na'am wa huwa indahum wannan shine abun su malamai ma'ana qaulihi sallallahu alaihi wasallama ma'anar fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walau kuntum muttakhidan khalilan lattakhastu ababakar khalila lakin uquwatul islam annabi yana cewa zuciyana ya cika da Allah babu wani gaba ko da kafar allura wan a zuciyana wanda son Allah bai cika wani wurin ba shi yasa ma dai walau kuntu da na zama muttakhidan khalilan zan riki wani bada'i ba Allah ubangiji na ba to lattakhastu ababakarin khalilan da na riki abubakar ya zama bada'i na da zan riki wani Allah ya zama bada'i na wallahi ba wani zan rika ba abubakar zan rika abubakar zan rika saboda abubakar ya mun abin da wani bai mun ba sai na bakar ba a ya yi wa manzan Allah abin da wani sa bai yi wa manzan Allah ba ya so annabi wani irin soyayya wanda ba wanda ya rabauta da irin wannan soyayya in ba sai na abubakar ba annabi yana cewa sai na bakar bai fifice ku da komai ba ya fifice ku ne da wani abu da Allah ya zaunar da shi a cikin zuciyarsa wasu ka ce imani wasu ka ce ba imani tsabar son manzon Allah ne zuciyarsa na bakar ya cika da son manzon Allah har sai da ya zama babu wani sauran gaba a zuciyar annabi a sannan bakar wanda soyayyar manzon Allah bai mamaye wannan wurin ba annabi ya ce to da zan wani ya zama daɗi na da abubakar ne domin soyayyarsa gare ni ya kai matuƙa. Sai na bakar yana ɗiba yana baiwa manzo Allah, yana ɗiba yana baiwa manzo Allah, yana ɗiba yana baiwa manzo Allah. Har wata rana sai da ya ƙara da dukiyarsa gaba ɗaya saboda manzo Allah. Duk abin da ya mallaka ya tattaro gaba ɗaya miƙa manzo Allah. Bai bar saura ba, annabi ya tambaye shi bai ka bar ma iyalanka ya ce ba musu na bar musu Allah, na bar musu kai. wannan makami makamin wasa ne ya sa yau ce da zan riƙe wani ya zama daɗi na to da abubakar ne sai na abubakar ba shi ne wani irin mutum ba a lokacin hijira na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yadda yake damuwa da annabi da yadda ya shagattu da sha'anin manzon Allah ku kalli wani irin salon tafiyar da yake yi tare da manzon Allah shi ne ba na tafiya tare da manzon Allah bai da natsuwa ya zo ta gaban annabi ya koma ta bayan annabi ya kewaye ta dama ya kewaya ta hagu ba shi da natsuwa har sai da manzon Allah ya tambaye shi kai abakar me wannan ya ce kai mutanen nan ba su da mutunci ba su da kirki kafiran nan ba mamaki bayan mun fito su biyo sawun mu shi yasa nake gaba nake baya nai dama nai hagu domin kowanne in zai kwallo ta kowace kuzuwa ya fara gamawa da ni tukuna kafin karaso kanka da Allah irin wannan ba da rayuwa da Allah wasa ne ai ba wasa ba ne sai na bakar ba shi ne wanda ya zauna a kogon sauru ba yana annabi na zaune a kan cinyansa shi kuma yana zaune ya toshe maciji raminsa macijin ne ya ta hanyar fitowa an gane gerin ko ya kasa natsuwa shi ma sai da ya zama dole sari waye sannan abubakar macijin na macijiyar nan ta sari sannan abubakar amma saboda ladabi da kiyaye janabi manzo Allah bai motsa ba ya yadda maciji ya tare shi ga dabin macijin yana yana zabarbaka cikin sa amma bai damu ba saboda girman matsayin manzo Allah a wajensa sai da zufa yayi yawa damuwa yayi yawa annabi ya tambaye shi kai abubakar me ke faruwa yace ina jin inda nake zaune ne kamar akwai dabba yana miƙewa kawai ba sai ga macijiyar nan ta fito ba wannan wannan wannan wasa ne wannan ba wasa bane sannan a duniya gaba daya babu wanda annabi ya aura budurwa in ba yarsa ba duka matan manzo Allah zaurawa ne amma sai da tuna Aisha ita ce annabi ya aura budurwa ba ta wuce ɗan shekara bakwai ba ta ɗaura mata aure da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama siddiqa yar siddiqu ashe sai na bakar yana da girma sosai wata rana a masallacin manzon Allah akwai akwai tagogi ko ko kofofi na sahabbai wanda kowanne yana buƙatar shigowa masallacin manzo Allah ba sai ya yi zagaye ba daga ɗakinsa zai shigo masallacin manzo Allah kai tsaye wata rana annabi ya ce suddu anni kulla huhatin fil masjid kowane kofa a masallaci a toshe shi amma banda ta sallah baka shi kadai a bar masa nasa shi kadai a bar masa nasa amma na kowa a toshe shi aka toshe na kowa amma banda na sayyidina Abubakar shi kadai aka bar mana aka bar masa nasa wasu wasu ce daga wannan hadisin ma za a fahimci annabi yana ishara zuwa ga khilafar Abubakar bayansa ashe bayan in ba shi Abubakar zai zama khalifa ya da bukatar shiga da fita cikin masallaci saboda hukunci da masaloli da dama sai ta annabi ce a toshe kowa amma banda nasa annabi ya faɗa wato babu dukiyar wani mutum a doron ƙasa da ya taimake ni ya amfane ni irin dukiyar sannan baka a doron ƙasa gaba ɗaya ba yi dukiyar wani mutum da ya amfane ni wallahi irin dukiyar sannan bakar ba sannan bakar yana da girma da yawa sosai a ayoyin alkur'ani da yawa وسيجنب الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما يعهد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه وجه ربي الأعلى إلا ابتغاء وجه ربي ربي ربي الأعلى ولا سوف يرجع wannan duka ana magana ne akan sayyidina Abubakar shine wanda allazi yuti malahu yatazakka wa sayujannabu al-atqa allazi yuti malahu yatazakka ba kowa bane sayyidina Abubakar ne yana da girma da yawa ta saboda haka annabi yake to da zan riki wani mutum bayan Allah ya zama badadi na to da ba wani zan rika ba abubakar zan rika abubakar zan rika amma fa babu wannan walakin hukumatul islami sai dai kawai ɗan wanta ta musulunci tsakanin da shi kawai واختلف العلماء وأرباب القلوب malamai na zahiri. wa arbabul qulubi kuma sufaye su ne arbabul qulubi nan sai ka ce kowa bai da zuciya in ba su ba an ce arbabul qulubi ma bota zuciya ah to kai ma ma bota zuciya bane ai kai ma kana da zuciya amma zuciyar da ake magana nan ba irin wannan zuciyar da kai kake tunani bane an gane kenan ko eh arbabul qulubi su ne wa'inda bayan sun dauki ayar alqur'ani sun mata kallon zahiri sun fahimci hanyoyinta kuma a zahiri kuma za su ƙara hanga da zuciyarsu kuma me ya koyu a cikin wannan ayar me ya koyu me ya koyu sai kuma su matsa ayar su fidda wani mai da wata ƙumfa da wani abubuwa masu tsada kuma daga wannan tunkuzon ilimin zahirin kuma sai su fitar da wasu abubuwa masu maiko masu tsadan gaske kuma a cikin wannan ayar kuma saboda menene wani irin zuciya da Allah ya ba su na tafakkuri da kuma bibiyan abubuwa Allah musu wannan zuciyar misali Maulamu Sheikh Ibrahim lokacin da turawa suka fara jarraba ta da jirgi aje aje duniyar wata ko ake cewa ko ba sun ce sun je duniyar wata ba sun dawo aka yi tagwara kan malamai ba aka rasa yadda za a yi da wannan maganar a yadda da maganar ko ba a yadda ba wasu ka ce kai wannan maganar ma ƙarya ne ma bai kamata ma a yadda da wannan maganar ba domin maganar tana tana tana tana karo da abubuwa da dama wasu shanan ma suka ci kai ai wannan wannan tafiyar su duniyar watan nan ma ai tana karo da wani bangaren Isra'i ma da Miraji kenan wata ran kuma za ce su ma sun Isra'i da Miraji ko haka ba za a yarda da wannan maganar ba aka yi ta dai wasa kwakwalwa ta amma maulana shehu Ibrahim radiyallahu yana ji yace ai wannan tuntunin Qur'ani ya ba mu labarin za ya haka ta eh Qur'ani ya ba mu labari tun tun tun da haka wani kamun a wajen bai zama jin mamaki ba in sun je duniyar wata sai mai ban Qur'ani dama ya ce za a ji ce shehu Qur'ani ya ba da labari za a ce eh Qur'ani ya ba da labari za a ji ai ba ku duba ba ne ba ku an ga ayar da zuciyar ku ba ne shi yasa ba ku gano amsar ba amma amsar tana na cikin ayar she wace aya ce wannan yake ba Allah ne ya faɗa ba ya ma shal jinni wal insi in istatatum an tanfuzu min sayri samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan ko ba haka bane yake duk da ayat tana magana ne akan filin mashar kowa ya taru Allah ta to ya ku dandazan aljanu da mutane da mai gaskanta tashin kiyama da mai karyata ta kowa gashi nan da wanda yake cewa ƙarya ne da wanda yake dama cewa gaskiyan ne to gashi ne ba wanda babu shi a taron mutane sun taru aljanu sun taru masu gaskantawa sun taru masu karyatawa ma dai gashi ne gaskiyar ta zama gaskiya Allah ya to yanzu a cikin ku duk wanda yake da dama da iko da zai tsere ya bar wannan taron ko ta sama ko ta ƙasa ya tsere mana wanda yake da halin gudu ya gudu in ta sama zai je in ta ƙasa zai bulla ya bulla Allah ce ba wanda ya sai tsere wallahi illa bi sultani wallahi sai in akwai dalili sai shi Ibrahim ce to ai wannan aya in an kalle ta da zuciya yana isharar haka ya ku mutane da aljanu wanda yake da iko yau ya kera jirgi ko ya kera wani abu wanda zai iya tashi zuwa sammai da ita ya tashi ya je mana waya hana shi zuwa ya je mana dama ai ba za ku iya tserewa ba sai da sai da sultanu sai da hujjatu ko da kuwatu ko da ilimu yace alhamdulillah ga jirgi nan da ta an kira ta da ilimi da kuwa in ta je ta dawo sai menene Qur'an da mu ya bamu labarin za a je sai menene kaga wannan irin mato ishara ne na arbabul qulubi da aka ambata anan na arbabul qulubi da aka ambata anan yanzu misali in ba wajen su arbabul qulubi ba abubuwa da yawa ba za mu iya mana istinbazu cikin alkur'ani ba Allah ya gaya mana wa izal isharu uttilat akwai lokacin da raƙumma za a wafintar da awansu da latta musu kaya me yasa za a yi jirgin sama mai ɗaukan kayan raƙumi dubanni a lokaci ɗaya ko ba ka bane da Allah inda ko jirgi zai ɗauki kayan mutum ɗari biyar ko saboda ɗari biyar a jirgi ɗaya tare da mutanen wace ta raƙumi kuma a cikin awoyi ta kai inda za ta je raƙumi a wata nawa za ta kai da ba za a mafintar ba yanzu da lokacin da ake zuwa ajiya kansu ya zuwa ke zuwa an mafintar da sun sai ta jirgin sama kaga kenan daga nan arbabul qulub suka banci cewa wannan aya akwai ishara an gane na cewa nan gaba za a yi jirgin sama irin wa'annan abubuwa suna nan da yawa sosai wanda arbabul qurumi suna fahimtar su a cikin alqur'ani mai girma irin abin da ya faru a masallacin shehu tijani wani ya shigo ya yi sallah ya yadda kudin sa bai sani ba wani ba Allah ya dauki kudin ya koya banka da masallacin shi ya tafi yana yawon neman kudin bai gani ba ya tambaya nan ya tambaya can bai ga kudin ba ko ya ce bai gani ba daga kashi sai ya tuna ya zo masallacin shehu tijani ya yi sallah bari ya je yana ko zuwa masallacin sai ya cigi ta ashe wani khadimi na nan sufi ya gasan da kudin ya faɗi sai ya ɗauka sai sanya a bankaɗansa da ya game shi ya dawo yana cigiya yana cikin ibada ne sai ya masa ishara zo nan sai ya zo sai ya zauna da ya zo ya gama adadin abin da zai sai wuce mai kake cigitawa ya ce kudina ne ce kudinka a wani jaka ya ce jaka iri kaza nawa ne a ciki ke kudin gaba ɗaya kaza ne kaza adadi kaza kaza ma adadi kaza ya ce lalle kudin ma naka ne ai na ga sanda ma suka fadi sai daga shimfidar masallaci sai ɗauko kudin sai mika masa da ya mika masa kudin shi wanda ya yadda kudin sai yana mamaki ce tab lalle yan aljanna ba sa karewa yan aljanna ai kullum ba sa karewa malam ka gaya wa kowa kai dan aljanna ne gaskiyar magana ma kai in ba dan aljanna ba ce ma kai kai ba dan aljanna ba ne mata ta ta sa kusa ke uku a na rigima take in kai ba dan aljanna ba ne mata ta ta sa kusa ke uku shi kenan daga nan malaman shari'a suka saka masa mata duk inda ya ji za a ce mata ta saku saboda ba wanda ya san dan aljanna in ba Allah ba tunda ko ba wanda ya san dan aljanna sai Allah kaga ce ma wani dan aljanna ne ma wannan wani wani shishigi ne ma wala ka mata mata ta sa kusa ke uku shi kuma daga baya Allah ya jarrabe shi da son mata shi kuma gashi malaman fiqh sun saka masa mata bayan kwana biyu ba sai mutumin kai ba ramewa ba to ce wani ya gamu da shi ce malam na ga ka rame kwada biyu ce wallahi dalla wani abu ne ya faru me ya faru sai ba shi labari yadda muka faɗa yace kai karka biyo malaman zahirin nan akwai wani babban malami sufi arifin billah shi ne maulamu shautu jani ka je ka same shi kawai in ya ce matarka ta saku ta saku in ya ce ba ta saku ba waɗannan malan dukkan musu kabaran gawa ka je ka ci da rayuwa da matarka ya tafi wajen shautu jani ya karanta wa shautu jani komai shautu jani ce matarka ko saki ɗaya ba ta saku ba balle biyu balle uku ka je ka yi wanka ka je ka samu farfesu ka kai wa matanka kai ku ci da angwancin ka kawai da amarci kawai ko saki ɗaya bai tsinke ba balle biyu balle uku mutumin nan ba sai murna ba malam ya koma gida aka ganshi yana mu'amala da matarsa kai yaya aka yi eh yadda aka yin kenan yi wa fawqa kulli zi ilmin alim a duk sanin mutum akwai babansa na gamu da baban malaman zamanin nan ne ya riga ya bani fatawa zuwa haka na bi nashi na hakuri da nasu a takaice rigima dai abu ya zama rigima har abu ya kai ga fada sarki ya tara malamai ya sa a kira shehu tijani bayan fada ta shiga sai ga shehu tijani ya zo ya zauna kusa da sarki ya ɗauka wata matsala ce za a tattauna bai san wannan matsala ba ce shehu tijani malaman garin nan ne sun ba da fatawa a kan mutum kaza kaza da muka faɗa ɗazu, cewa matarsa ta saku saki uku, kai kuma an samu fatawa daga gare ka kace ko saki ɗaya bata saku ba ce eh bata saku ba, bata saku ba ce bata saku ba, me ya marja inka ya ce kitabun lahi a alƙur'ani, Allah ne ya faɗa ba ni na faɗa ba. Yanzu akwai wannan matsala cikin Ƙur'ani ya ce eh amma mu arbabul qulubi mu muke ganewa mu ma bota zuciya mu muke gane wannan hukuncin malaman da ba su da zuciya irin mu ba sa gane irin wannan hukuncin to ya abin yake yace Allah ne ya faɗa yi kowa ma nan ya san ayar ma ba wanda bai sani ba to ka ga mana inda ayar take ta'awuzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala Allah ta'ala وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المهاجة صدق الله لأننا برك لا بيع تشجري Allah ne ya ce wa amma man kafa hakika duk wanda ya ji tsoro makama rabbihi matsayin ubangijinsa ko tsayuwarsa gaban ubangijinsa ran tashi alkiyama wa nahan nafsa sai hana ransa da zuciyarsa anil hawa gabarin abin da take so me ya sakamako fa innal jannata yalma wai aljanna take makoma tambaya shine mutumin nan da ya tsinci kudin nan bai da zuciya mai son kudin ne bai da zuciya mai son kudin ya da zuciya mai son kudin mana kuma zuciyar tana son kudin ko ba ta so tana so amma me yasa ya maiwa da mai dukiya dukiyarsa saboda menene yana jin tsoron maqama rabbihi kuma wanda ya ji tsoron matsama raji ne Allah ya ce fa innal jannata hiya al mazo da ka janna ita ce makoma shi yasa nace matarsa bata saku ba shikenan kai sai malamai suka koma wanne ya kalli wannan wanne ya kalli wannan wanne ya kaita to wannan ya rage na ku sarki na baka lafiya na yi nan yau tijari ya tashi ya ba su kai to su arbabul qulubi haka suke an gane kenan ko eh zuciyarsu na ganin abubuwa da yawa a cikin alkur'ani wanda menene zuciyoyin fake ai ba sa gani ba sa gani ai an gane kenan ko abdullahi ibn abbas yace na san wani aya cikin alkur'ani in nace zan fassara muku ita sai na lattawa raƙumi saba'in kayan littattafai ban gama ba ce ban gama ba ban gama ba dan Allah in ba cikin arbabul qulubi ba zai yiwu ba zai yiwu ba balantana irin sai da Ali ibn Abi Talib shi ko ba a magana ai magana ma bai bai iya fadan sa magana bai iya fadan sai da Ali wa ilimi bai iya yiwa ya girmi baki ya girmi kwakwalwa ya girmi zuciya ya girmi tunani duk wani ma'auni sai na Ali ya girme shi bai faduwa ne shi ƙofar ilimin manzan Allah wa waye irin wannan man kuntu maulahu fa aliyun maulahu Allahumma wali man wala wa adi man adahu in dai ni shugaban ka ne to aliyu ma shugaban ka ne in dai ni shugaban ka ne aliyu ma shugaban ka ne Allah ka jibinci wanda ya jibinci aliyu Allah ka yi gaba da mai gaba da aliyu na aliyu ya wuce wasa ya wuce wasa sanaka arbabul qulubi suna nan da yawa an gane kenan ko suna nan da yawa Allah ba mu dacewa a kuma sayyidina rasulullahi ana nuna mana cikar lokaci insha Allah za mu tsaya nan sai Allah ya kai mu gobe sai mu ci gaba inda muka kwana Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya ba mu alkhairin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah ji kanmu, Allah ji kan iyayenmu da malamanmu, Allah ji kan shekannanmu, Allah ba mu albarkan iyayenmu da malamanmu da shekannanmu, alfaman sadda Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya karba mana azuminmu, Allah ya karba mana ibadodanmu, albarkacin manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam bayi da ake musu gafara a cikin wannan watan Allah sa mu a cikin su ba inda ake musu rama a wannan watan Allah sa muna cikin su ba inda ake yan tawiyar su gabarin azaba Allah ya sa muna daga cikinsu Allah ya sanya mu daga cikin bayin da suke ruskan lailatul qadari albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya magance mana dukkan damuwoyin mu albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rabbi bizati wa bi sifati wa kullana bi sa'il halati ثبت قلوبنا على الإيمان وتاجنا لعمل الإحسان انظر إلينا وانصرنا الدين أدي حقوقنا وأدي الدين وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وارد لكل من إلينا آسنا وجازه أن الجزاء الآسنا بالمصطفى الشفيع يوم الماشر خير الورى من قد حبيب الكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاد بالخير لنا وأمما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين